بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أما بعد بعد بسم الله فيقول عبد ربه تعالى إبراهيم صالح الحسيني amma ba da bayan bismillah da godiya ga Allah tabaraka wata'ala da yi wa salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama maulana ashaik Allah ya kara masa yarda yana faɗa a cikin wannan littafi mai suna al'udda al-muwajjahati li wani jidda yana cewa fa yaqulu abdu rabbih ta'ala bawan ubangijinsa madaukaki ibrahim salih al-husaini مولانا الشيخ شريف إبراهيم سال الحسيني النووي التجاني كديم الحضرة الأحمدية الفتحية مد الله ظلالها ونشر هداها وأدلى في الأفق خلالها وأظهر صلاها هذه حضرات أحمدية فتحية wanda nake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya dada ya miƙar da inuwoyinta ya kuma yaɗa shiryarta wato a cikin dukkan sasanni na duniya ya kuma tsinkayar da jinjirin watanta ya bayyanar da haskenta a cikin dukkan wato ufukai dukkan sasanni gabacin duniya da yammacin duniya kuma Allah tabaraka wata'ala ya yarda da wannan ya kalli wannan addu'a ta Maulana Allah ya ƙara masa yarda Allah ya daɗa wannan ya miƙar da wannan inuwa har sa kai Maulana yana bani labari da kansa Allah ya ƙara masa yarda a wani shekara da suka shekaru da suka ɗan wuce kaɗan nan yana cewa mutane miliyan biyar ne suka shiga ɗariƙar shehu tijjani a hannunsa a ƙasar indiya kaga wannan taƙiƙi ne na wannan karɓar wannan addu'a maulana na cewa inda min haƙƙin musulmi ala akihil musulmi haƙiƙa yana daga haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi an yansaha an yansahu idan sansahu yayi masa nasiha idan ya nemi yayi masa nasiha alhali wa kada hasana wa kada hasana zanna bihi ya saboda ya kyautata zato da shi ya kuma sanya shi mawdu'in niyabati a bigire na niyaba na niyaba an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya aje shi a matsayin niyaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma magadan annabi sallallahu alaihi wa sallama min al-ulama al-amilina daga malamai wayanda suke masu aiki da iliminsu. Na'am. fi tabligi shari'ati a cikin isar fi tabligi shari'atihi a cikin isar da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lil ummatil muhammadiyyati wa fi tabligi shari'ati lil ummatil muhammadiyyati a cikin isar da shari'a ga al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma muhammadiyya ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa addinu an-nasiha qalu liman ya rasulullah yace addini nasiha ne suka ce nasiha ga waya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sayyidi lillahi nasiha ne ga Allah wa li rasulihi nasiha ne ga manzon Allah wa likitabihi nasiha ne ga littafin Allah nasiha ne ga shugabannin musulmi sannan kuma wa ammatihim da kuma jama'a gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji shakshari ya ce wa qad hasara mustafa sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita nasiha gaba daya wato ya tara ta wato ya tara annabi sallallahu alaihi ya fara addini gaba ɗayansa a cikin nasiha yace addinu an-nasiha cewa addini nasiha ne ga Allah tabaraka wa ta'ala mun sani dai nasiha shine ka kira mutum gefe ka shebanta da shi ka gaya masa abin da zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa tsakaninka da Allah ba dan ka yi riya daga baya ka ce ka yi masa nasiha ko kuma ka gaya masa kurakuransa a cikin jama'a dan ka kunyata shi ba to saboda haka idan ya zama nasiha ga Allah to ai babu da ba mutum ya nasiha Allah ya daidai nasiha ga Allah nasiha ga Allah tabaraka wa ta'ala shine mutum ya yi addini nasiha dai ga Allah tabaraka wa ta'ala nasiha ga Allah shine musulmi ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ya kadaita Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayyukansa da siffofinsa da sunayensa ya tabbatar da cewa babu mai gudanar da babu mai motsa wato babu mai motsa komai a cikin halitta sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine mai aikata komai mai gudanar da komai a cikin halitta kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine yake da iko a cikin komai babu wanda zai iya sa masa hannu a cikin ikonsa shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai ɗaukakawa shine mai kaskantarwa shine wanda zaka nema a wajensa shine wanda zaka dogara da shi shine komai dai har ka kai matsayin da cewa kai ba babu kai Allah tabaraka wa ta'ala shine sabon mai wani Allah duk ba sabon mai bane sabuwar wani Allah sabuwa ne wacce take majaziya sabuwar Allah ita ce hakika shine nasiha ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan bayan wannan kuma nasiha ga Allah tabaraka wa ta'ala ka bauta masa da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ka da shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imma alqur'ani imma a hadisi sannan nasiha ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kai nasiha ga Allah shi ne ka tsaya a inda ya tsayar da kai ka bar abin da ya hana ka ka kuma aikata abin da ya umarce ka ka kusanci Allah tabaraka wa ta'ala da ka nemi soyayyar Allah da fiyayyen abin da yake nema a wajen ka shi da aikata farillu da kuma cika sauran lokata da na filfili da kuma kadaita Allah tabaraka wa ta'ala a cikin siffofinsa da sunayensa da kuma ayyukansa ya zama ka tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala ga barin duk wata siffa tana ƙasa wanda take so ta kamanta Allah da halitta ko kamanta shi da halitta ya ce yana da ido yana da hannu yana ya daidaitu akan al'arshi to dukkan waɗannan kalmomi ka siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa shine laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ka tabbatar da cewa babu abin da zai iya afkuwa a cikin talikai gaba ɗaya a sama da ƙasa sai abin da Allah ya nufa sannan babu wani abu wanda zai iya ya kasantu in Allah bai kasantar da shi ba wannan a takaice shine nasiha ga Allah tabaraka ta'ala al-nasiha nasiha lillahi sannan nasiha ne kuma wani rasulihi ga nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girmama da kuma cika zuciya da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yin ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ne santar ko da kunnanka ne ka ne santar da shi gabanin duk wata kalma wanda za ta fito daga bakin wani mutum wanda take kama da rashin ladabi ko rashin girmamawa ko rashin sanin martaba ko kuma guluwi zurfafawa a tsakanin wanda za ta fito a bakin mutum dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama shine nasiha ga manzon Allah imani da manzon Allah cikakken soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma misali ladabi tare da manzon Allah sannan kuma sai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama wanda ba shi da iyaka sannan kuma sai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwaikwayensa a cikin ayyukansa da kuma halayensa a takaice dai nasiha ga manzon Allah ya zama zama mai cikakken al-istihabu al-halil muhammadi shine abotan hali na muhammadiyya wato halayen ka zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyukan ka zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zantukan ka zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komai naka da har ya zama kana sifantuwa kamar yadda shehu yake faɗa a cikin ne Allah ya ƙara maka yarda wa man bi sifatil mustafa ala kullahu hayatan wa mautan nala izza mubajjala wanda dukkan sa ya koma ga wato da siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare a cikin siffofin manzo Allah babu shi sai siffofin manzo Allah kyauta ya mayar da kyautarsa yana kwaikwayo da kyautar manzon Allah ya wansa haka haƙurinsa haka kawaicinsa haka mu'amalarsa haka mu'amalarsa da iyalansa haka mu'amalarsa da ƴaƴansa haka mu'amalarsa da maƙotansa haka mu'amalarsa da wanda ya shugabanta haka mu'amalarsa da dukkan halitta dai ya zama mu'amala ne na mai siffantuwa da mus- wato mai siffantuwa da sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bil mu'minina ra'ufun rahim a takaice shine istihabul muhammadi istihabul hal muhammadi wala a takaice shine nasiha ga Allah kuma nasiha ga manzon Allah nasiha lillahi wa li rafi wa li kitabihi nasiha kuma ga littafin Allah tabaraka wa ta'ala shine karanta al-imani da al-qur'ani sannan aiki da al-qur'ani sannan karanta alkur'ani da jawwada shi da kuma wato wato wato ladabi tare da alkur'ani lokacin karatu lokacin ambato duk wani abu wanda ya shafi alkur'ani ile har kalma za ta fito a bakinka ya zama girman alkur'ani yana tare a bakinka saboda haka karka haɗa maganar Allah tabaraka wa ta'ala da wata irin magana wato wato ka bata wani girma na musamman a zuciyarka ba za ka iya faɗan sunan alƙur'ani ba ma sai da kyakkyawan hululi kai iya ƙoƙarinka ya zama kana mai aiki da alƙur'ani saboda haka shine nasiha ga littafin Allah shine alƙur'ani sannan kuma addini nasiha ne ga shugabannin musulmi nasiha ga shugabannin musulmi shugabannin musulmi sun kasu kashi biyu shugabannin musulmi akwai shugabannin musulmi na addini kamar malamai to kai nasiha ga malamai idan sun kira kai zuwa ga Allah ka amsa kuma in za ka yi musu abu ya rufe maka a cikin addini ka tambaye su kuma in ka tambaye su ka sallama musu shine kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun ya zama tambaya ne ta girmamawa ba ta ta'alluki ba sannan idan ka yi wannan shine nasiha ga malamai kuma kai koyi da su ba kamar yadda ake cewa wai kai aiki da fadar malam amma kar kai aiki da irin aikin malam a ba haka bane ai idan malami baya aiki da maganarsa to ai bai kamata ma ka tambaye shi ko kuma kai aiki kai koyi da shi kai aiki ka magana da fadin sa ba za mu zo a cikin wannan littafi za mu samu inda Maulana sallallahu alaihi radiyallahu anhu yake cewa mutum ya yi kokari maganarsa ta dace da aikinsa aikinsa ya dace da hankalinsa hankalinsa ya dace da ubangijinsa saboda haka addinin nasiha ne ga shugabannin musulmi musamman malamai kuma addinin nasiha ne ga shugabannin musulmi shine waɗanda suke jagorancin al'umma wajen shine sarakuna ko kuma shugabannin siyasa wayanda Allah ya ɗora musu amanar rayukanmu da amanar addininmu da amanar mutuncinmu da amanar dangananmu da amanar dukiyanmu da amanar zaman lafiyarmu shine kai musu nasiha wajen bin dokokin da suka shimfiɗa waɗanda ba su dace da Allah tabaraka wa ta'ala ba idan kuma ta kai ga har sun kauce za ka iya musu nasiha to za ka yi musu nasiha kamar yadda Allah ya faɗa udu ila sabili rabbika bi hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum billati hiya afdal kai musu wa tikila kira da ya zuwa ga Allah da wa'azi mai kyau da kuma kalma mai taushi ya zama a cikin magana da za ka yi wa shugaba duka wanda za ta nuna masa hanya zama akwai ladabi a cikinta an ce akwai wani daga cikin masu wa'azi masu zafi ya samu haruna rashid ya ce masa amiral mu'minina zan yi maka wa'azi zan gaya maka laifinka kuma zan zan gaya maka duk abin da ya kake yi na laifinka kuma zan yi maka wa'azi mai kauri sai ce masa karka yi domin Allah ya gaya wa wanda ya fika alheri annabi Musa ya gaya wa wanda ya fi ni sharri shi ne fir'auna ya gaya masa faƙula lahu ƙaunan layinan la'allahu ya tazakkara aw yakhsha to tunda Allah ya gaya wanda ya fika annabi Musa ya fika matsayi ya fika komai da komai har ƙarshen zuciyar ma amma aka gaya masa ya gaya wanda ya fi ni fajirci fir'auna kafiri ne ma har yayi da uluhiyya Allah ya ce masa ku gaya masa ƙaunan layinan magana mai taushi ko zai tuna ko ya ji tsoron Allah wannan ta wannan hanya ita ce nasiha ga shugabannin musulmi sannan kuma addini nasiha ne ga jama'a musulmi gaba daya addinin jama'a musulmi gaba daya jama'a musulmi gaba daya mutane a cikin mutane guda uku ne akwai wanda suke sama da kai akwai wanda suke ƙasa da kai akwai wanda suke daidai da kai wanda suke sama da kai kai musu nasiha da gwargwadon yanda halin da yake ciki shi ne girmamawa da ladabtawa da kalma na girma na ladabi da biyayya haka nan shine iyaye malamai shugabanni haka nan wayanda suke daidai da kai kuma kai mu'amala da su da mu'amala mafi kyau duk abin da ba ka so a kanka kar ka yarda ka yi mu'amala da shi a tsararka da irinsa ko da da faɗa masa sunan da yake siffarsa ne amma baya so kamar yana da ido ɗaya ko gurgu ne shi ka ce masa gurgu ko ka ce masa mai ido ɗaya ko dai wani abu wanda shi dai baya so ya zama rakabinsa to kai kar ka gaya masa haka nan nasiha ga kuma ƙasa da kai kuma ‘ya'yanka ne, yaranka ne, almajiranka ne, talakawanka ne, al'umma duk wanda yake ƙasa da kai dai, shi da kai mu'amala da shi mu'amala irin ta tausayawa da tarbiyya da neman ciyar da mutum gaba wato ba tare da zafin rai ko tashin hankali ko ɗaure fuska ba wannan shine nasiha ga amawan musulmi gwargwadon fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal katib lima sabaqa nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim فلا تجعل بها سيئاتنا سيئات من أهربت ولا تجعل حسناتنا حسنات ما أبغلت بجاه نبيك الذي أرسلت ووليك الذي في شرك الأولياء كتمت وشريكك الذي رؤوس الشرفاء سولت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين